بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله آه، السنة للإمام العلامة الحافظ عالم أهل المشرق وإمام أهل الحديث بخراسان أبو عبد الله محمد بن يحيى بن عبد الله الذهلي النيسابوري رحمه الله محمد بن يحيى الذهلي يرس دريبيو دا حمسين دا تقص رحمه الله وجزاه الله خيرا darasi na bakwai kenan insha Allah daga wannan cibiya ta mu ta Darul Qira'ati As-Salafiyya kasar Najeriya za mu tashi inda malai yake cewa wa anna af'alal ibadi jami'aha min khairin wa sharrin makhluqatun malin ya ce kuma lallai ayyukan bayi jami'a yi tauki gaba ɗayansu af'al namu na mu bayi gaba ɗaya min khairin wa sharrin alheri ko sharri makhluqa dukkan su wannan abin halitta ne wallahu khalaqakum wa ma ta'malun inda Allah ya halicce ku haka ya halicce su ma ayyukan naku min khairin wa sharrin da haka lallai af'al na bayi gaba ɗayansu alheri da sharri dukkaninsu makhluqa ne abin halitta ne masturatun sannan kuma an rubuta su fil lauhil mahfuz a cikin lauhu allahu al mahfuz wa man za'ama annaha gairu mastura dukkanin wanda ya cewa ba rubuce suke ba ƙayyade suke tabbace suke a cikin lauhul mahfuz to faqad kafara to ya zama kafir me yasa ya kafirta ga dalili ya anna horar da kitaballahi ta'ala nassan mun ya tunkuɗe littafin Allah wanda ya yi tunkuɗe nassi ne kai tsaye qala Allah ta'ala Allah na cewa in min qaryatin da yawa daga cikin alƙarya illa nahnu muhlikuha wa in min qaryatin illa nahnu muhlikuha ga Allah ya ce nahnu muhlikuha qabla yawmal qiyama ga muna halakar da su kuma halakar da su kamin kiyama aw mu'azzibuha ko musu azaba mai tsanani shadida yace kana zalika to wannan illa nahnu muhlikuha qabla yawmal qiyamati aw mu'azzibuha azaban shadida kana zalika fil kitabi mastura wannan rubutu a cikin Allahul Mahfuz wannan isra kenan fa idza qala zalika in ya faɗi wannan faqad radda nassa kitabillah to ya tunkuɗe nassi ne kai tsaye maganar Allah wa kafara kuma ya kafirta wa qad qala jalla sana'u haka Allah ya faɗa yace bal huwa qur'anun majidun yace fi lauhin mahfuz karatun ga yana inda yake fi lauhin mahfuz al-buruj wa naziruhu irin wannan aidan wa kullu sagirin duk wani karami wa kabir da babba to mustaqar an rubuta shi an ƙayyade shi wanda ya ce illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa to ina ash-shahid kana zalika masduran fil kitab shi da fil kitabi masdura an saddara shi an rubuta a cikin lauhul mahfuz to ya gama da wannan mas'ala ya ce wa anna tarka salati kufrun sannan barin sallah kafirci ne tarkuha kufur mun tattauna wannan mas'ala a cikin darussan mu musamman na ijma'u salaf fil i'tiqad da zantukan malamai akai da wanda Imam al-Baghawi wanda darus 516 a cikin sharh sunna ya tattauna wannan mas'ala da kuma hadithan da ke akanta a yace wa anna tarka salati kufur barin sallah kafirci ne haka Imam Ahmad ko a cikin usul sunna wa anna tarka salati kufrun to kamar da can muka ji a baya ɗin nan da malam ya tattauna mana game da laifi laifi wasu na ganin cewa idan kawai barin sallah amma bai da bai kudurta ba a zuciya na ba wajibi ba ce to kaza dole masu yayi to na shine kafir kamar da can baya idan ya zama misali ayyuka misali yanzu wanda ya bar wani wajibi ko ya bashi haka nan ka ce za a ci mashi a fasiki fasiki amma idan ya zama ya zama kuma yana halatta wannan abin to halattawar in ya zama kawai aikatawa yake yi a ci wannan fasiki da wannan aikin misali zina an haramta haramun ci to sai yake halatta zina to nan fasiki ne aka ci mashi kafiri ba yau kuma itikadi ne gare shi har a zuci to wannan kafirci ne itikadi gare shi a zuciya cewar eh wannan wato ai to sai mai kaza kaza kaza da sauransu to kuma wasu nan kai tsaye misali kafirci ne to malam ya ce wa anna tarka salati kufur kaga lalle barin sallah wannan kafirci ne me yasa lil hadith al ma'thuri hadithin da aka rawaito aka samo shi an rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama min wujuhin ta fuskoki da dama laysa bainal abdi wal kufri illa tarkus salah laisa babu tsakanin bawa da kafirci shine me tsakaninsu shine tarkus sala man taraka hakinan faqad kafara shine barin sallah barin sallah ibn majah ya fidda shi hadisin Anas Sheikh Albani ya inganta wannan haka Imam Ahmad haka Darimi ibn Hibban a lafazin da malai ambata Muhammad bin Nasir al-Marwazi ya fidda shi a cikin ta'azimu Qadir Sala da Abu Nu'aymin a cikin Hilya da Baihaqi a cikin Al-Kubra daga hadisin Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu ma malan ya ce wa anna tarka salati kufu kuma lallai barin sallah kafirci lil hadith al ma'thuri ar rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min wujuhin laysa bainal abdi wal kufri illa ترك الصلاة هذا المعنى أنا شو المعنى وألفاظهم مختلفة لفظ مختلفة دبان دبان سامع كتشون اللفظ to ga wanda suka fitar da shi akwai lafazza sosai wani can da muka zo wani ɗauko sharhu sunna mun tattauna a hadisan da kuma zantuka da mazahib na malamai akan wannan matsala anan ba sai mun maimaita ba malam ya ce wa annal ashara sannan kuma wannan goma radiyallahu anhum radiyallahu ta'ala anhum Allah ya ƙara yarda a gare su can mun ji hudu to akwai cikon wannan goma wannan Imam Dahawi ya baka su a ƙarshen Dahawi kenan ko to wa annal ashara radiyallahu anhum Allah ce wa annal ashara wa'annan guda goma guda hudun da muka ji sai kuma sauran guda shida radiyallahu ta'ala anhum fil janna suna aljanna suna aljanna dama usuli ne na ahlus sunna wal jama'a kamar da ibn timiya ya kawo a cikin alwasatiyya min usuli ahlus sunna wal jama'a salamatu qulubihim kubatar zakatun su wa alsinatihim da harsunan su li ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama kama wasafahum Allah bihi fi qawlihi والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه wannan akwai hadisai da ayoyi da yawa da suke tabbatar musu da wannan sannan kuma za a tabbatar musu da aljanna malam yace fil jannati suna aljanna kamar da yake faɗa ibn taymiya din wa yashhaduna bil jannati ahlu sunna suna shaida suna tabbatarwa ga aljanna liman shahida liman shahida lahu rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ga wanda annabi ya shaidanta cewar dan aljanna ne kalla ashara kamar wannan goman da malam ya ambata anan wa thabit bin qais ibn shammas wa gairi min sahaba kamar duk wannan ashara da kuma thabit da wasunsu daga ashara wa thabit ibn qais ibn shammas da wasunsu daga cikin sahabbai akwai shi da akwai dalili akan wannan ashara sune abubakar sai umar sai uthman sai ali sai talha az-zubair sa'ad ibn abi waqqas سعيد بن زيد يا عبد الرحمن بن عوف أبو عبيدة بن الجراح da wasunsu su ne irin su thabit ɗin ibn qais hadisin muslim su okasha ibn mihsan shi ma wannan hadisin ko na sabaqaka biha okasha Imam Bukhari ya fidda shi shi ma can babin yadkhulul janna saba'una alfan bighairi hisab shine Sheikh Muhammad Khalil Harras yake cewa wa kulli man warada alkhabaru sahihu bi annahu min ahlil janna dukkanin wanda hadisi ya zo ingantacce cewar dan aljanna ne to za a tabbatar mashi da wannan aljanna cewar dan aljanna ne malamin cewa annal asharata radiyallahu ta'ala anhum fil janna lil hadisi al ma'thur ar rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Ahmad ya fidda shi da at-Tirmidhi da kuma Abdiya cikin al-Mukhtara da wasu su daga hadisin Abdurrahman ibn Auf haka wajen Imam Ahmad da Abu Dawud da Ibn Majah da Abdiya cikin al-Mukhtara daga hadisin Sa'id ibn Zaid Sheikhul Albani ya inganta wannan a cikin Sahihul Jami malin ya ce wa annar rajuma kaga ar-rajum jifa kinan ko ga wanda yayi zina jifiwa to wannan haqq haƙƙun wannan haƙƙi ne kuma wajibun kuma wannan wajibi ne ya tabbata a cikin ayyukan magabata wajibun alaman zana ga wanda ya yi zina wa qad uhsina alhali ya taɓa yin aure ya taɓa yin aure sai ya yi zina to za a jefe shi ne wa annar rajma haƙƙun wajibun alaman zana wa qad uhsina wanda ya zina ya taɓa yin aure in mace ce kuma bilhamli a ganta da ciki tunda cikin dai ba shan shi ake ba a cikin abin sha to ko kuma aga ciki ya bayyana ta taɓa yin aure to kun ga shi ke hukunci a wale itiraf ko kuma itirafi ta ce kawai ta yi eh a samu tabbatarwa cewa eh an yi shi kenan faqad sahha ar rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wannan ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wal khulafa da kuma khulafa a bayan manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama malam yace radiyallahu ta'ala anhum ba'da Allah ya musu da ƙara musu yarda wato ba'da bayan annabi su ma sun yi wannan eh su ma sun jifa wanda suke mazinata to da hakan ba kuma kutub malamai suna bayani sosai game da wannan ahkam nan tattaunawa ce kawai game da itiqad da ahlus sunna game da abubuwa za ka yi imani da su ka dinga tabbatar da su kuma ba tare da kayi musu ba ko kuma ka samu wata shakka ko wani abu ya shiga a cikin zuciya to shine malam sai dauko matsala sabuwa ya ce wa annal jannata wan nara makhluqatani قد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والذي نفسي بيده لقد عرضت علي الجنة والنار في أرض هذا الحائط وأنا أصلي فلم أرك اليوم في الخير والشر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دخلت دخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك إلى قولنا نصوف ya kamata mu bar shi nan ya ce dakhalat dakhalatil janna to mun zo ne darasi na gaba sai mu dab din shi da kyau da kyau yanayin wasu ne ga su gane da suke ko kuma wa ƙara sunan ko ƙala aje kuma dakhalatil janna to yi mun zo insha Allah darasin da zamu yi karatu sai mu ta hakiki mu gyara yadda za a karanta shi da tartibi wanda yake mai kyau insha Allah za mu tsaya nan sai darasi na gaba insha Allah sai mu ci gaba daga wannan gaba wa'annan jannata wan nara makhluqatani eh aljanna da wuta makhluqatani eh abin halitta ne an halicce su ta wannan matsala mun tattauna ta a cikin ijma'u salaf في الاعتقاد لما كنت متابع سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت daga farko a tubi laiku assalamu alaikum wa rahmatullah